مندوبها تيامن مع السلام تأمن من صلى أداء جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد أداء من أم والقنوت في سبه بدا ردا وتسبيح السجود والركوع سبل يد تكبيره مع الظروف yace mandubuha mustahabban sallah tayamunun shine damantawa ma assalam ta da sallama in ka zo sallama ka damanta ka juya kanka dama sannan ka yi sallama wannan damantawa din mustahabi sannan ta aminu man salla cewa amin na duk mai sallah kowaye ko limami ko mamu ko mai sallah shi kadai idan ya ce wala dallin ya ce amin wannan cewa amin din mustahabi ne amma a da jihar imam banda wurin bayyana wa liman mana liman a inda yake bayyana karatu ba zai ce amin ban ya ce wala balin ma mutu za su ce amin a tsarin malikiya amma inda yake boyewa zai ce amin shi ma ma mun yi karatu ya ce amin inda mai sallah shi kadai yake sallah in ya ce wala balin ya ce amin kawai kadai inda mutum ba zai ce amin ban shi ne limami kuma bayyana karatu yake in ya ce wala balin ma mu za su ce amin wa qawlu rabbana lakal hamdu ada shi ma kaga matsala ne kilafiya dan arsala zaka ji yana cewa wa fi qawlihi iyaha iyaha kilafun a cikin fadin limami inda yake karatu a bayyanan ma zai ce amin ko ba zai ce ba an yi kilafa saboda in ka lura akwai hadisai da suka tabbata manzo Allah yana faɗa wa qawlu rabbana lakal hamdu haka nan fadin rabbana lakal hamdu shi ma mustahabi ne amma a daman an mu banda wanda ya limanci wanda ya limanci ba zai faɗi wannan ba kawai zai ce sami Allahu liman hamidahu amma mai sallah shi kadai bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu zai ce rabbana walakal hamdu haka mai bin liman shi ma zai faɗa wal qunutu karatun al qanut bada ya bayyana fi subi a cikin asuba yin karatun alkanun a asuba a ta biyun sallan asuba bayan gama karatu kafin ruku'u mustahabi ridan sannan mutum ya yafa mayafi lokacin da yake sallah mustahabi ne karka yi sallah wuyan ka tura ka samu dan mayafi ka yafa mustahabi ne kaga wannan sunnan yawanci kanuran mu musamman ma na kauye suna raye wannan sunnan sai inda suke za ga da dan mayafi yawwa to wannan hiramin mustahabi ne wata biyu sujudi tasbihi a sujada wa ruku'i da ruku dukkan tasbihi mustahabi ne sabilu yadin saki hannu mustahabi ne takbiruhu kabbarorin shi ma'a shuru'i tare da haduwa idan ka zo duk inda za ka yi wani aiki jikinka yana motsawa shine ma shiru tare da haduwa a aikin bakin ka yi kabbara ba sai ka gama ka yi kabbara ba ba kuma sai ka yi kabbaran ka yi aikin ba ya zama jikin yana tafiya bakin na kabbara wa ba da an ya kuma min mustahu bayan ya miƙe daga ainihin zaman shi na tsakiya ya yi zaman tsakiya ya gama tahiya to bayan ya miƙe ya tsaya cak sannan ya yi kabbara wannan miƙewan sai ka miƙe ka yi kabbara mustahabi ne ka san wannan matsalan a mazhabin malikiya suna ƙarfafa shi akan cewa in mutum ya gama ainihin tahiya sai ya miƙe ya tsaya sannan ya yi kabbara amma me ya hujjar maliki a kawai nan kawai suka ce saboda ya yi kama da fara sabuwar sallah to amma kuma ya zo a nasi a hadisi cewa mutum ya yi ainihin kabbara a ayyukan sallah gaba ɗaya inda shuruɗi kawai inda shuruɗi bai keɓe wannan ba amma maliki a zai kai tafsirin wannan da wani ainihin tawili ko ijtihadi ko kiyasi cewa an kiyasta wannan miƙewan bayan ka biyu kaman farkon sallah za ka fara saboda haka kar kai kabbara sun ka miƙe to kaga tunda matsala ne kilafiya kuma a malikiyar ma ba ce dole ba sun irgo shi a cikin musabi kaga ba wani ainihin abin da zai katar jiki amma yanzu haka akwai wanda an yi sallah ana gama sallar limai ya sallama ya ce ku tashi ku sake sallah ba ku da sallah daga zariya nake limamin bai miƙe bai kabbara ka biyo limamin lokacin da miƙe ba wai yana miƙewa ya kafura za ku tafi ba wai daga zariya na ce ba ku da sallah kaza kaza shi kenan ko limamin ke shi kenan mu sake kuma aka sake ana sake wa limamin ya saba sai ya sake kwabawa kuma ya irin wannan din ya saba ya zama jiki ya sake cewa jama'a kowa sai dai sake zai ba ku da sallah shi kenan kuma aka yi shi haka aka tafi da rawanin soyayya daga zariya yake sai ka ce zariya su ta kara mana addini ka gani saboda haka wannan miƙewa mustahabi ne shine yace ba da an yi kuma mai mustahu mutum bayan ya miƙe daga zaman tsakiya a nan na zai kabbara wa gado salasa haka nan da kulle ɗan yatsu uku miliyum na gudanin daman shi ladar tashe wudi yayin tahiya wa basta makala da kuma shimfiɗa wanda ya wani uku ɗin bayan ya kulle wayannan yatsu ukun sannan ya miƙar da biyun nan mustahabi ne yin haka na'am tariku sabbabata tariku sabbabata haka nan ya motsa dan yatsan nune sabbaba din nan Na'am.
ina tala yayin da yake karanta tayya Na'am.
ya motsa ta yaminan wa shimal wal badna min fakidin rijalun yubidun rijalun maza yubiduna za su nisantar da albadna cikin su min fakidin daga ainihin cinya idan mutum namiji ne ya wara kar cinyan shi ya taba ainihin cikin shi lokacin sujada na'am wa mirfaqan min rukubatin iz yasjudun haka nan namiji banda mace ya nesantar da mirfaqan gwiwan hannun shi min rukubatin da gwiwan kafa kar ya hada su iz yasjudun yayin da maza din suke sujada kaga banda mata mata su ake su takure saboda haka mace ta takure jikinta namiji kuma ya bude jikin shi na'am wa sifatul julusi hakanan sifan yadda ake zama na ainihin tawarruki shi ma mustahabi ne mutum ya zo zai zauna ya irin sifan zaman sallah ya sadar da duwawun shi kan ƙasa ya fidda kafafuwan shi ta gefen dama sannan ya kafa kafan dama ya kwantar da kafan hagu na'am
tamkinul yadi hakanan tabbatar da hannu min rukubatai da gwiwoyin shi fi ruku'i cikin ruku'u wa zida fi ruku'i a cikin ruku'u shi ma mustahabi ne in yayi ruku'u mun shaida ma taqribu rahatai shine farillan ba ya kusantar ta ya kusantar da tafin to ya daura tafin ya tabbatar da su akan gwiwa mustahabi na'am
wa zid me nasbahu wazid nasbahu ma qira'atul mamumi wazid kuma ka dado nasbahu ma kafa ainihin gwiwoyin lokacin da mutum ainihin ya yi ruku'u bayan ya ɗora tafin kuma ya kafa gwiwoyin nashi kar ya bokare ko ya tankura su na'am qira'atul mamumi karatun mamu bi sirriyatin ayin da limai yake karatu akwai mustahabi ne wadu aliyadaini haka nan daura hannaye baka tabi ka bibi wannan karatun fa da da sujudi yayin sujada ya daura hannayen shi har zuwa uzunin daidai wajen kunnuwan shi mustahabi ne waka za haka nan rab aliyadaini daga hannayen inda irami yayin kabbaran harama ya daga hannayen shi ma mustahabi ne ku ja ka riki wannan karatun na'am tadwilu subhan tsawaitawan shi na karatun sallah asuba mustahabi ne wa zuran da sallah azur suratain surori guda biyu nan na farko su zai tsawaita na'am tawassulul isha ya tsakaita isha ba doguwa ba gajera ba wa qasrul baqi yayin haka nan ya rage ainihin yayi gajera a sauran sallolin magaruba da ainihin la'asar kenan na'am ka suratul ukra kamar sura ta biyu ya gajarta ta akan ta ainihin farko shi ma mustabi ne in yayi sura mai tsayi a raka'an farko raka'a na biyu yayi wanda bata kai ta ba na'am kazal wusta haka nan zaman tsakiya ya gajarta shi akan zaman ƙarshe shi ko mustabi ne in ya zo tayya a sallah mai tayya biyu tayyan farkon nan ya gajarta ta akan tayya na biyu shine al-wusta zaman tsakiya na'am ustuhibba an so sabku yajin rigayen hannun shi an wajen azawa idan zai je sujada idan mutum zai tafi sujada ya fara daura hannayen shi sannan gwiwoyi su biyu baya wabin rab'i wajen dagowa daga sujada kuma a ruka gwiwoyi su fara dagowa kafin hannaye bin wannan tsarin duka an yi mustahabi sai makaruwatu salatu ko na'am wa karihu basmalatan ta'awuza malamai sun karanta yin bismillah da yin ta'awizi a'udhu billahi minash shaitani rajim fil fardi a sallan farilla na'am wa sujudi bis sawbi da yin sujada cikin tufafi kaza haka nan shi ma makaruhi ne mutum ya shimfida wani tufafi ya daura goshin shi aka na'am kauru imamakin nadin rawani shi ya sujada kai mustahabi ne wa ba rukumi sashin hannun rigan shi shimfiɗa ya ɗaura goshi akai mustahabi makaruhi ne wa hamlu shay'in daukan wani abu fihi a cikin hannun rigan yana sallah yana dauke da wani abu a hannun riga Ya.
au fi fami ko a bakin shi yana dauke da wani abu duk wannan makaruhi ne Masha qira'atun Allah, wannan to a juru ma zai shiga kenan me din daukan abu a ju Kum- kum- kumi a kuma hannun riga ne ai ana son in mutum yana sallah kar wani abu ya shagaltar da shi kaga yana sallah yana dauke da wani abu a hannun shi kaga ai hankalin shi yana kan abin ko yana dauke da wani abu a bakin shi kaga hankalin shi yana kan wannan kuma in bai sa ba zai bata karatu amma in aljihu ne ko musamman ma aljihu mai kyau ne ya saka ya rufe kaga ai ba wani tunanin kar wani zai taba saboda haka aljihu ba zai shiga ba sai dai in a inda ake tsoro ne na tambayan da na idan na ji ya ce kum ne hannun riga Eh.
ko yana nufin hannu ne ba hannun riga a'a kum da hannun riga Na.
hannun riga wanda mutum zai sa abu hannun rigan shi ya rufe shine an ce kummu suna nufin hannun riga na'am aha qira'atul ladar sujudi karatu ya haka ne mun wannan Na'am, ko na'am.
qira'atul ladar sujudi wa ruku yin karatu lokacin da mutum ya sujada ko ruku ba a karatun qur'ani ya sujada addu'a ake da tasbiya ruku kuma tasbihi kadai ake tafakkurul qalbi tunanin zuciya bi ma na kwal kushu da abin da zai kore kushu'i a sallah idan mutum yana sallah makaruhi ne yayi tunanin wani abu a zuciyar shi wanda zai kore mar kushu'i kaga kasancewa ma na kwal kushu'a ya kore ainihin tunanin lahira ko tunani akan ubangiji ko tunani akan ayoyin Allah wannan duk abu ne abin so amma mutum yayi tunanin duniya har yana tunanin abin da zai kore mar kushu'i a sallah wannan tunanin shine ainihin makaruhi shi yasa yace bi ma na kwal kushu'a amma abin da zai ƙara murkushi wannan ana son shi wa abasun wasa gaba ɗaya a sallah masaruhi ne ko wasa da gemu ko da zobe ko da yan yatsu da sauransu wal iltifatu da waiwaye a sallah masaruhi ne wa du'a haka nan yin addu'a a suna a kira'atin tsakiyar karatu yana cikin karatu yanke addu'a makaruhi ne kaza in raka'a haka nan in yi ruku'u makaruhi ne karatu saboda hadisin da ya tabbata manzo Allah yake cewa an hana ni yin karatun Qur'ani a cikin ruku'u ko tashbikun sarkaba au barqatun ko rarraba al'asabi in yatsu yana sallah ya sarkaba in yatsun shi haka ko ya rike ne rarrabawa irin kaskasun na haka duka makaruhi ne cakas surun kuibantuwa mutum ya daura hannu akan kuibi yana sallah makaruhi ne tagamilu ainin runtsa idanu mutum yana sallah ya rika rufe ido kamar irin ana wani coci din na makaruhi ne ta bi duk wannan shi ma yana biye da wayan can wajen karhanci. Mun karasa? يوم النوافل اها انواع انواع الصلوات كو صلاه الجنازه فصل وخمس صلوات فرض عين yace wannan fasali zai mana bayanin dangogi na sallah yace wa kamsu salawatin sallah biyar dinnan da muke yi a yini da dare fardu ainin farida ne na ainihi wani baya ɗauke wa wani wayya kibayatun limaitin sannan sallan da ake limaitin ga mamaci a yi masa sallan gawa wahiyya ita kuma wannan sallan kibayatun farida ne amma na kifaya wani ya ɗauke wa wani wannan maganar duna mai ba tare da ƙarya ba haka zance yake wannan kifaya wancan fardu ainin furuduha farillan sallan gawa dai a takbiru shine kabbarori arba'an guda hudu sai du'a addu'a da zai mutum zai tsakanin kabbarorin wani yakin sai niyyar sallan gawa din namiji ne ko mace ce ko yaro karami ne da sauransu salamun sai yin sallama sirran kuma sallaman a koyi ake ba a so a daga murya tabi'a sallaman tana biye da sauran farillan cewa ita ma farilla ce wa kan salatil gusulu albusul wankan gawa dabnun da binne gawa wa kabarin da samun likabani kan salati kamar sallan gawa ne duka farilla ne na kifaya witirun witiri kusufun da sallan kisbiyar rana da wata idun da sallan idi guda biyu istiska da sallan roƙon ruwa wayannan kuma sunanun sunnoni ne gaba daya fajirun rakatar bijir kuma ragibatun abin kwaɗayin lada ne a ka'idan ainihin fiƙihun sun ce ragiba abin da ƙarfin shi ya wuce mustahabi bai kai sunna ba to ainihin rakatar bijiri a wannan matsayin take wata kuza kuma ana rama rakatar bijiri ga wanda bai samu yayi ba lizuwa da harkar rana ce zawal in baka samu kai ba bayan rana ta wuce ta daga kana iya yin ta har zuwa kan rana ce zawal wal fardu sallan farilla ko yuquza abadan idan mutum ya bar ta zai rama ta har abada ana rama ta har abada wabi jawal kuma ana rama ta ne a jere yadda mutum ta bar shi haka nan zai jera shi ala tarci sai ya ce annawafilun ratiba ko nujiba na bulun an so mustahabi ne yin nafila mutlaƙan wannan sake ba ka iya jiwa ka ya kawo abin da ke daki ya kawo fardu aini sannan ya kawo fardu kifaya sannan ya kawo sunnoni masu ƙarfi sannan ya kawo sunnoni marasa ƙarfi ga wasu rakatun bijiri sannan kuma zai shiga mustahabai ya ce nujiba na fulun an so yin nafila mutlaƙan sake ba ka iya jiwa a duk lokacin da ya halatta ya nafila ba lokacin da aka ce karka yi sallan nafila sai dai wa ukki da tahiyyatun an karfafa wajen mustahabancin an karfafa tahiyyatun tahiyyatul masjid wato wayannan zatu sabab din an karfafa su wajen mustahabanci idan mutum ya shiga masallaci da abu lokacin halaccin nafila kar ya zauna ya yi tayyatul masjid wannan mustahabanci ya karfafu ya fi sauran ainihin nafila haka duhan sannan an karfafa hantsi sallan hantsi sallan walaha idan rana ta fito ta daga kafin ta yi zawal azhar yayi a wannan tsakanin mutum ya nafila tarawihun sannan sallan asham sallan tarawih shi ma ainihin mustahabi ne mai karfi talat tana biye da wa'ancan wa kaula wutirin kuma haka nan mustahabi ne mai karfi kafin mutum yayi wutiri yayi nafila ko raka a juni ya zama shafa misal zuhurin kwatankwacin sannan a zuhur kafin azhar mutum ya nafila asirin kafin la'asar ya nafila wa ba da magribin bayan magaruba ya nafila wa ba da zuri bayan sannan a zuhur ma ya nafila wayannan duka mustahabi ne mai ƙarfi mutum ya yi. Sai na tsaya a sahu duk